بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المعذر والتعطف من الرجل الآتي لنا بدرجه na cikin bayanin maganar shehu imam al'adar wali sai ne abu abdullahi muhammadu rufai da ya ce ba makawa ga muridi a dariƙa ya nemi abutaka da shehi matabbaci wanda ya tabbatar da sanin abin da yake yi bai shiryar da shi wanda ya gama da gadamtar da rai shi kuma da tsarafin kanshi daga bin suwar zuciya don ya same shi ya bi ka kai ne ga baki ne zuwa gare shi ya lizimci da'a gare shi da kuma jaruwa gare shi cikin dukkan abin da zai mashi nuni da shi ba sa ra'ayi shi ne firtiya ba tawili ba wani kokonto ya ce bakar kalu sufaye sun ce mallaka kullum shehun duwar da bai da shehi fashaitanu shekuhu shehi dai shi ne shi da ko shi da shi da shehi wakala ya mu ya ala sakafi radiyallahu anhu ce la wanda rajula da a ce a samu wani mutum jama'ar uluma kullaha ya tara ilimomi duka ba ilimin da bai sani ba wasu ya baka wa'ifan nasi ya abuci jama'u jama'u na mutane yanki daban-daban-daban ba wata jama'a sai face ya yi tare da su in ba sufaye ba la ya bi mulkar rijal ba zai kai ma'isan mazaizai ba a cikin sha'anin allah illa bin riyada sai da riyada shi da abin da za a sa shi ya koyi abin da ake so a koya da ladabi ga hadarar allah da dai sauran wanda ake sa kamar soja sai ya yi ta riyada wata da wata ko shekara da shekaru ya saba sannan a ce ya zama soja to haka sufi sai an koya mai aita da ne shi an gwagwada mai abubuwan da za a yi in zuciyar ta bi jiki ya bi to shi kenan sai a ce ya zama sufi shi kuma da ya dandan bin shehi daga wani shehi au imamin ko wani limafi au ko addinin ko wani bai ladabtar da shi ta sihin mai mai da siya من لم يأخذ أدبه من آمر له أو نائب يريه عيوب أعماله ومهونات نفسه لا يجوز الابتداء به في تسهيل مقاماته duk wanda yake bai riƙe da shi ba daga wani babba wanda zai ba shi horo ko ya hana shi ga abin da yake zai lalata mishi tafiya wanda zai gwada mai aiboban ayyukan da yake ba dai ya ka ibada ba ko to akwai aiboban da yake in ba a gaya ba sai ya zama cewa kana ibada amma ba a karɓar ba wurin Allah ba kan kumanta akwai hadisin da ya ce da yawa mai kwana sallah bai da komi sai rashin bacci da yawa bai yi azumi bai da komi sai shan yunwa ta banza to amma in gina da shehi sai ya lura da shi aiboban ayyuka wanda yake in sun shiga kamariya sun shiga to sun ma bai da aikin naka shirka a gani a riya a shirkul asgar war'una ta nafsihi da koma bayan can rai shi to duk wanda bai karbi ladabi daga shehi bai bai haka ba to la yuzu ibtida'u bihi koyi da shi bai halatta ba bi tasirin mukama cikin gyara mukamomin shi zaka ga imamu gazali sai bayan ya gama karatu kaka sannan ya kwara abincin malaman sufanci ya koma har ya zama su ya zama shugaba ciki aikin cewa ba abin da ya burge shi ga sufaye zama da cikin su ya gane shi da ya taimaki ana wannan wajibi wannan mustahabi a'a kawai abin da aka ce Allah na son kaza shi kenan sun bai da shi amura azimi shi su fi da abin da Allah ka so ya zama wajibi gare shi ya ce bai ji suna waɗin haram ko karahe ba kawai Allah ba ya son kaza shi su fi duk abin da Allah bai so to ya zama haramun gare shi sannan ya ce gare su kuma samu cewa lokaci kamar takobi yake ko ka yanke shi ko ya yanke ka kuma lokacin nan ba ka da wani sai shi kuma yadda bai dawowa da aka yi kokari ka ci ribar lokaci za ce a sufiyu ibnu waqtihi shi sufi yanzu ya kaso ya ci riba ya san ya ci riba tsakanin da Allah kila bai kai an jira sufi ga ne kai kowace kamar yanzu mutuwa zai yin sallah ce zai ga ta karshe ce ya in ba wani abin da ka cewa ya samu sa'a bai mutu ba an jima mutuwa zai da haka ibnu waqti bai bari sai an jima shi sufi ya ce to abin da in fada ke na wani sufa to haka ake so duk iliminka duk komi to ka koma hannun sufa ya ka riƙe wanda ya san halara ta Allah subhanahu wa ta'ala na lubba ya gwada maka da za a yi ya kai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba haka ba to yan kai zanna kana koyar da mutane to ka zama shedan batar da su za kai ba wanda zai koyi da kai ya tsira dan kai ma ba tsira ne bane to ya faqidu shay'i la yudi wanda bai da ko ya ce ba ƙarya yake yi tunda bai da shi وقال سيدي أبو مدينة رضي الله عنه من لم يأخذ الأدب من المتأدبين أفسد من يتبعه duk wanda bai riƙe ladabi daga masu koyar da ladabi ba to zai bata duk wanda ya bi shi قال المؤلف رحمه الله في الآية في المنى إنما يكون الابتداء بولي دلك الله عليه تو إذا ذاك صاحب شيخي ولي wanda zai shirin da kai zuwa ga Allah shi da ya ce a sarkin nomanka wanda ya baka dani ko duk wanda Allah ya numfada da ka umfada da shi zai ɓoye ma aibin shi ya gwada ma salaha ta to kama rike duk wanda Allah ya sa kai da wani malam ne na Allah to tsaya nan ka ce hangi hangi kuma ka hango wani abu daban inda ba yakunu al-iktida'u koyi na kasance bi wali da waliyin da yake dallaka Allahu alaihi Allah ya shirye da kai zuwa gare shi wa adala aka yi tsin kayan da kai ala ba auda'ahu min al-khususis ladayhi ka tsin kayi abinda Allah ya aje cike shi dake bacce ke baccen darajoji shi mutum yake ba hakka nan wari nan baki haka mutum yake in ba manzan Allah ba shi ne wajen ce mutum dan tara ne bai cika goma ba kuma Allah na son kada unguwani da shugaba malami sai ya ɓoye ma bakin sai ke ta ganin wari ke ta ganin wari in Allah bai son ka unguwani da shi sai ya ɓoye ma wari sai ke ta ganin baki ke ta ganin baki to wanda don Allah ya ɓoye ma bakin shi kai ta ganin warin shi kai ta ganin baiwar da Allah ya mai to riƙe abunka ya ishe kai sadaka da Allah fadawa an ka ya daɗe maka shahuda bashariyatihi ganin batuttaka ta shi ne wajen da adda baki tun ita bashariya ai kaga da ƙasa ce duk da cewa duniya da mutum yake to bashariyar na nan sai dai in Allah ya zama ya hana ta tasiri kamar da annabawa isma kenan ko kuma ya zama an samu hifzi tana nan amma ba ta aiki tana nan to da haka wata rana in kaga ta motso karkai mamaki an ce in dan adam yayi abun da dan adam kai kai ba ka haushi dan da ba mutum da yayi yawa abun da adaban mamaki a ce mutum bai da na ƙasa sai ka ta mamaki ba dan adam ba to amma dan yayi na ƙasa to mi da amma duk da kasance baki kirin an ka sa mata ta zama insan to haka in kaga mutum ta kyale ta ta mutum ta mutunta ba dan ta zo ba to in Allah ya koya maka mutuntaka mutum shi ne aibi ne ya gwada maka hususiyar da aka rike abunka inda gaske kaka gaskiyar da ya ta shehinka hidimarka an madadi duk da kan bi shehi duk da ya kasaita in ba da gaske ba ne Allah ya baka da umarni da shi ba zai umarni ka ba duk da ya kasa kaku bai iya cire sirri ko albarka ya gare sa maka in ku shehi ya kai ya kaso kenan amma in ka fi shayi da gaskiyar gaskiya shi ko komai ƙaunarka sai ka fashi sirri gare shi sai ka amfani komai a bai son ka kai ta kana so tsakanin da Allah ya zaman ka sirri ne dole ya zo gare ka da ka shi ka ga kai an ma'auni ba shehi ba in dai shehi da gaskiya da Allah to in da gaskiya haka so da to rike in ku ga cewa kana ganin ga to tafiya ka sake wani dan ba za ka amfani da shi ba da ya ce Allah ya tsinkayar da kai abin da ya aje ciki ne na hususiya faɗawa aka shigo da bashariyatihi fi wujudi hususiyatihi Allah ya dade maka ganin bashariya ta shi ne aibi ne cikin samun darajojin da Allah boye a cikin shi falakaita ilayhi qiyada ka ko miƙa ka zuwa gare shi fasalaka bika sabilar rashad ya shigar da kai hanya ta shirya yu'arrifu kai na sanar da kai bi ruqunat nafsaka da koma bayan cin ranka fi kama ina cikin abubuwan da koyi cikinta wadda fa'ida da abin da an turbuɗe cikinta na aiki ta rai kamar tsohuwa ce ta samu irin kwallon nan da aka wa amarya an zafe ta aka bambaka wasu abubuwa an ka ciccika inda lotsa an gyaggyara an kai zakyau zakyau aka kawo kayan lu'ul'i da jiragen ka sa mata ba a gane kurin ka sai an kai maka ita daki kana da zaka iske budurwa sai ka iske kwan zaman baci to haka rai take haka take kamar da kyau amma can koyi wari da kazanta da komai yana can koyi shi shehi zai gwada maka cewa to wannan fa da ka hanka danin di ba ga jikin da huru da kanka wai dulluka ya shirya da kai alal jam'i alallah bisa ga taruwa da haduwa akan Allah subhanahu wata'ala haduwa alallah kaga aljam alallah haduwa akan Allah subhanahu wata'ala wa yu'allimuka alfirar amma su wallah ya sanar da kai da ake gudu daga barin duk wanda ba Allah ba su ba yakan ce kullu ma su wallah wa huwa ghayrullah ba abinda ba Allah ba ba Allah ba ko ba menene wani sa'ayi maka fi ɗari kika kuma ku tahi tare ya tahi tare da kai cikin hanyar ka ba wace ka mutu ba a ga gagga shi kuna tahi kuna tahi hatta ta sila ila Allah hakka sami zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yoke fuka ala isa'at da suka ya tsayar da kai ka lura ya sanar da kai muna dawar ranka gare ka wa yu'abifuka bi ihsanillahi ilayka ya sanar da kai kyautata wa ubangiji zuwa gare ka cewa ko ba dan Allah ba idan ka dubi neman da Allah ya maka to kai ko dole ka kaɗe ta Allah ka so Allah ko cewa dai ba da matsa Allah ya ka haka dai ya ka kuma ya ka mutum ya ka mai hankali ya ka ya sa maka imani ya kiyaye maka lahiya ya hore maka duk arzikin ka tun bai musa maka rai ba shi wanda ya maka haka kai ko sai ka ce baka da baki sai shi to sufi zai gwada maka shehi cewa ka san kyautatawa da Allah ya maka faifi duka ma'arifatu isa faifi duka ma'arifata isa'ati da suka Allah faifi duka ma'arifatu isa'ati da suka alharaba minha wa adamu rukuni liha ma'arifatu isa'ati da suka sanin munanawar ranka gare ka faifi duka sai ya fa'idantar da kai alharaba minha gudun ranka ranka ce a da abu ka baka da baki irin ranka kai kanka to ba baki ka irin kai kanka da kanka amince ma kanka kasancewa baka da baki kamar kai kanka ga kanka to shehi zai gwada maka haka nan wa adamar rukuni ilaiha sanin ka muna dawa ranka da son ta halaka ka sai ya hana karkata zuwa ga ita ranka da ko banza ranka ita amma ta shedan ita ka ba shi hanya zuwa gare ka ba dan ranka ba da shi dan washi da bai ya kai gare ka amma ranka ita ka buɗe mai gidanka da gadonka da komi ya zama shi ta kaso ba kai ta kaso ba kuma ta haɗa kai da shi a halaka ka sun yi amfanin ranka kenan in ka biya mata wai fi duka ilmu bi ihsanin lahi ilayka al ikbala alayhi wal qiyam bi shukri ilayhi fa'idantar da kai ilimin da ka yi kasan kyautata da Allah ya maka to wannan sanin kyautatawa da Allah ya yi maka cewa ba ka da mai ƙaunar ka irin Allah subhanahu wa ta'ala ko cuta ta same ka Allah ganin ya ka ba shi baya ko za ka ba sai ya haɗa ka da wannan abin da haka so sai ka koma da gudu wurin Allah mafi ilan layi ku liƙa da gudu ka san ma Allah to kana liƙa da gudu Allah zai tare ka bai bada har sai ka zo da ka yi niyya ka haka shi Allah zai zo wanda ya zo muna tafiya zan zo mai har walatan Allah da da da kawo sanar da gaskiya to shi Allah zai taso ma a guje ya zo rungume ke ce ni ka son ka kai ko ba ka so na kana son mutum ka ɗauki cewa ba kana sai da shi sai Allah ya mai sai wayar lantarki ka rungume me za ka yi sai ka watsar da shi sai ka yi wurin Allah mutum da da ka ya kashe kai ko kana so ya girma maka shi ko so ya kashe ka ran ka gane ga bi daga hannu kana kuma tsayawa sai ka sheka wurin ba wurin Allah Allah ce to ko can ni ka san kai ba ka so na sai Allah ya rike ka ya mutunta ka to sanin kyautata da Allah ya maka sai ya fa'idantar da kai al-iqbal alayhi gabatuwa zuwa ga Allah wal qiyama bi shukri ilayhi da tsayuwa da godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wadda wa ma'ala mubarris sa'ati bayna yadayhi wadda wa bayna yadayhi da dawwama gaban Allah ala mubarris sa'ati akan shudu sa'o'i ba wai kana ganin ga ka tsaye ga Allah ba a'a ai ba wuri ba komi in ba Allah ba amma dai muddin kana da tabbacin cewa la ilaha illallah to kana nan tare da Allah in ko kana ganin wani ba Allah ba to ka ba Allah kai ma ka san ka ba Allah to shine kana nan tsaye gaban ubangiji subhanahu wataala hada yace fa yan kulta to in kace fa aina man hada wasu ina nika samun wanda adda wannan sifa cikin mutane kayan kamar da aka ce birgima hankaka haka dan adam yake nan wari nan baki to in ka ce ka dibi wurin bakin sai kai ta ganin baki kai ta ganin baki kun babu mutum wanda za a gani in bakin haka su rabu man zallabi ma sa a kar wa ballahu rusula ba kar muhammadu alhadi alladhi alayhi jibril in banda manzon Allah sun san babu wanda in ka diba kan matsa da bincike ko maza binciken da ka kai shi zai kai ka ga abun da ka so ba baki haka so ba bakin za a gani ana inda san da abin fulazin bi khair in ka bin mutum kana zaton na Allah ne sai Allah ya bayyana gare shi ta tarbiyyar ka in ku kana hangen ba na Allah ba da shi kenan ba na Allah ba da ba kan kwadi da shi to shi ne insha Allah gobe Allah ya kai mu sai mu ji ya za kai ka samu shehin da zai kai ka zuwa ga Allah wanda za ka miƙa mai kulliyarka ba ka tambayar lima ba ka tambayar kai tsakanin da shi صلاة الفاتحة